اللهم صل على الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد تقوى نعمنا سلم على التعليم المسلمتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم ranar talata ko wanda ya daidai da biyar ga watan ramadan shida shida ga watan yau laraba shida ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ishirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyu da ishirin samun ci gaba da gabata da tasiri karkashin wannan cibiya ta hadiyar rukun foundation a ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan lokaci muna addu'a abubuwan da suke faruwa a cuce-cuce Allah sauke mana su Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya yi wa duniya wannan bala'i albarkacin ƙwa'ani da muke karantawa albarkacin wannan wata mai alfarma albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم me ya same ku za ta juna lillahi wa ƙara ba kwa fatan samun wato natsuwa a wani fassara kenan zuwa ga imani da Allah shi kaɗansa ko kuma me ya same ku a wata fassara ba kwa tsoron girman Allah da mulkin Allah a wata fassarar kamar yadda ibn abbas ya ce ne ma na kum la tu'azzimuna Allah haqqa azamati ne yasa ba ku girmama Allah yadda ya tantance a girmama shi wato inda kun san girman Allah kuna ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata a girmama shi ko kuma kuna tsoron ƙarfin ikon Allah ko kuma kuna tsoron Allah shi da kansa da ba za ku rinka faɗin abubuwan da kuke faɗan nan ba ba za ku rinka saurin kai wajen rashin imani da abin da aka aiko ni da shi wani da annabi Nuhu alaihi salam ko kada ka nako kuma a tsawara gashi nan kun san cewa ku rauna na ne ta hanyar dalilin cewa kun san Allah shi ya halicce ku lokaci bayan lokaci wato ya halitte ku hawa hawa hawa hawa sun kuna nutsufa kuna mani kuka kawo kuka dawo alaka gudan jini kuka dawo mulga koka sannan kuka dawo kuka zamanto kashi wanda aka rubuce shi da fata sannan aka hura muku rai aka fito da ku cikin mahaifiyanku kuna raunana ko gani ba kwa yi ko ji ba ku yi sai bayan yan kwanaki jin ku ya zo bayan kuma ɗan watanni ganin ku ya zo bayan haka har kuke iya motsawa ku canza kwanciya bayan haka har ka iya rarrafe bayan haka har kuka iya tafiya bayan haka har kuka fara zama ‘yan matasa har kuka zama samari har kuka zama gwaraze har kuka zama dattawa wannan fa kun san wanda yake da wani iko ai ba zai iya zama haka ba zai zama haka ba wannan duk alama ce ta rauni cewa kai dan adam rauna ne kominka hankali a hankali a hankali kake da tsaruwa haka cika wannan yana da daga cikin hujjoji da ke tabbatar da cewa kai mahaluki ne halittar ta akai akwai wanda yake kaskara ta hakan lokacin da gama shekara shekara arba'in ka fara baya baya baya har wani lokacin ka zama tsohon ka dawo kamar ɗan yaro in rarrafe kake yi ba ka iya tafiya jin kai zama ya an ta gaya maka abu ba ka ji an fara karkashin wani ma ba zai tafi da ganinsa ba wannan duka an kawo wannan ne don a nuna musu cewa an adam rauna ne don haka halittarsa Allah subhanahu wa ta'ala yi wanda kuwa aka yi shi haka ya kamata ya yi godiya ya yi biyayya ya girmama wanda yake ta sarrafa shi yake jujjuya shi haka din na'am ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا
ألم تروا شن باقا جني wato gani na basira shi ne ma'anar alam tarau anan ba kwa gani gani da zai ba kwa wato izina ya sa ya zama kuna da hankali ku yi amfani da hankalinku كيف خلق الله سبع سماوات دبابا كدوري منا يلا الله يا حليتي سمي غدا بكون rufi bayan rufi wannan ya ishe ku hujja bisa samuwarsa da kaɗaitatarsa da cewa ya kamata shi ya kamata a bauta mata wata sama tana saman wata sama wata sama tana saman wata sama kuma tsakanin wannan sama da sama sai da ce ba komai saboda nisa kuma Allah ne ya jera waɗannan abubuwa har yau har magajin gobe babu wani dabbarancin ɗan adam da fatan ran ɗan adam da cewa yana da ilimi da sauransu babu wani masaloki da yake da awan shi ne ya yi wannan abu ko yana da hannu cikin gudanar da wannan abubuwa sun zurfin binciken ɗan adam sai zai ce ya binciko ya gani abinda baka sani ba shine kake bincikowa ka gani kafin kuma ka binciko abin yana nan to waye shi wannan ya kamata ya sa ka san girman Allah Allah ya halitta kuma samman nan har guda bakwai rufi rufi yadda ka san tsakanin ƙasa da sama sai ka yi dogon tafiya na na dubban wato kilo miloli to haka kuma tsakanin ta gaban zuwa ta gaban haka suke wannan kawai ya isa ka san girman Allah subhanahu wa ta'ala na'am kaifa خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا الله سبحانه وتعالى يسني وتا fihinna a cikin samman nuran a matsayin haske wato malamai sun ce duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fihinna amma wato wato cikin guda ɗaya ne ba cikin dukkan su ba cikin guda ɗayan su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya watan ya zama haske ba wai cikin dukkan samman ba wato saboda a malaman tafsiri malaman tafsiri sun ce a shi wata a saman duniya yake wata a saman duniya yake saboda haka baya cikin sauran samai amma an ce dihinna ne an ce dihinna ne saboda wato cikinsu dan yana bangaren ɗaya daga cikinsu sai aka yi ɗauka aka yi aka ɗauki zikirul ba'adi ne ya zikirul kulli ne wa iradatul ba'adi an ambaci sashe ne ana nufin an ambaci duka ne aka ce bihin ana nufin sashe na'am wato shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wata al samara fihinna nura ai shi idza ka wai shi ihdahunna kamar yadda ibnu kaisan ya ce idza kana fi ihdahunna wa huwa fihinna in yana cikin ɗaya daga cikin su ai kamar yana cikin su ne wato kamar ka ce wane yana iraki mutum daga nan ya tafi iraq za ta ce wane ya tafi iraki ko yana can a iraki ba iraki duk iraki ya fita ai ba duk iraki ya fita ba yana wani bangare ne na kasar iraq to haka ne ma'anan ja'al al-amara fi hinna nuran kamar yadda malamin tafsiri mafi yawanci suka faɗa wajen alal shamsa siraja Allah ya sanya ita kuma rana ta zama fitila wato Allah subhanahu wata'ala ya sa rana ta zama fitila bambanci tsakanin nuru da siraju yana da girma aini kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa shi nuru haske ne tatacce mai ban sha'awa mara zaki shi kuma siraju haske ne mai tsananin gaske kuma wanda yake haɗe da zafi kuma shi siraju yakan samu ne daga asal abin da aka ce siraju wato daga gare shi asalin hasken yake nuru kuma yakan ɗebi hasken ne daga waninsa kamar da suka ce wata yana ɗauko haskensa ne wato wani abu ne kamar zaiba zaiba da yake fice da sinadari wanda yake ɗauko harsa ke itatuwa da sauransu ita kuma wannan rana haskenta mai zafi tana ba wa jiki energy tana ba wa hasu itatuwan da sauransu energy wannan ma yake nuna a darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wata'ala ya kira shi sirajin mubina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirajin ba kira shi da ni ba ko da yake a wani gurin an kira shi da ni wato kusan da baki da baki ɗaya an hana masa duka jiki Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi nuru ya kira shi sirajan mubina qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin na'am والله أنبتكم والله أنبتكم من الأرض نباتا والله ألا أنبتكم شيء إردكم من الأرض دلكتا نباتا إرروا الله سبحانه وتعالى don ya nuna wa ɗan adam kamantakan da yake tsakaninsa da tsire-tsire sai Allah subhanahu wa ta'ala a maimakon ya yi wa ɗan adam zance da sigar cewa a farajakun ko halakakun da ya saba faɗa a wurare da dama a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kauce wa amfani da wancan lafazi zuwa amfani da lafazin da zai sa ɗan adam ya ji shi'urin cewa shi din nan ba baya da bambanci da sauran tsire-tsire don me yasa yake girman kai yake cewa ba zai mutu a tashe shi ba shine Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya tsirar da ku ne min al-ardi daga ƙasa nabatan tsirarwa wato yanda aka samar da dan adam haka aka samar da sauran tsire-tsire shi dan adam yana kama da shuka ta hanyar cewa ai ba hai aika kansa annabi adamu daga turbaya aka yi kai din ma turbayan ne baka gane ba ne wayannan itatuwa da take ci da ƴaƴan da da hatsi da take ci kasa ne tunda kwanaki mun yi bayani yadda in ka shuka shukar ka za ta fito maka da kunnuwan da ka shuka ba ta cinye maka komai daga ciki ba amma kuma ka ga shukan tana nan to inda a ce asalin wannan bawon gyaɗan ko na waken ko menene shine asalin tsiran ko da ba za ka samu kunnuwan ba da hancin gyaɗa ɗin ba za ka samu ba sai ka samu babu amma ɗan wannan digon can jikin hancin a nan ake fitar da halittar wannan tsirtsiran to kuma kai wannan tsirin kake ci na ga wannan karmanin ƙasa ne kuma kai wannan karmanin wannan kayan da karmanin ya fitar kake ci don haka kai ma ƙasar kake ci kuma idan ka ci kasan da wannan ruwan abin da ka ci din shi ne za a yi maka mani a bayanka a zuba maka wannan ruwan mani a bayanka da wannan sakamakon wannan abu da ka ci da ruwan da ka sha ruwa daga ƙasa abincin da take daga ƙasa da shi za a samar da dugon maniyyi da ƙwayar halittar ka a cikin dugon maniyyi din a bayan ka ko a bayan mahaifinka ya haife ka saboda haka ƙasa ce kai din ma ta sake tsirowa yadda cikin mahaifiyar mutum yakan yi ƙato haka iri yake kumburin ƙasa da ya yi ƙato kafin ya balle fito haka sai ma ɗan adam kake balle cikin mahaifiyarsa ka fito yadda iri yake balle ƙasa ya fito haka kake ƙaruwa kana girma kamar yadda tsiri shi ma yake ƙaruwa yana girma tun yana saurayi kai ma tun yana ɗan yaro kai ma kana ɗan yaro har ya zama saurayi kai ma ka zama saurayi har ya zama cikakken mutum kai ma ka zama cikakken mutum ya zama cikakken wato tasiri sai ma ka zama cikakken mutum daga nan kuma ka fara tsufa shi ma haka zaga ya fara lalacewa daga kore ya fara wani yalo yalo haka kuma har sai ya faɗi ya mutu kenan kai ma kuma haka za ka faɗi ka mutu in ya faɗi ya mutu ya daddage ya lalace a cikin ƙasa kai ma haka za a binne ka ya daddage ka lalace a cikin ƙasa to menene na ban mamaki dan an ce kai ma za a sake halittanka to yadda ka sake lalacewa ka yadda ka lalace ka aka binne ka a ƙasan nan haka shi ma wancan tsiri ko karmamin dawa ko na gyaɗa ko na ne ko na aka aka binne ko harawan gyaɗa ne ko mai aka binne shi ya lalace a ƙasa haka kuma damuna ne zuwa za ka ga waɗannan abubuwan sun tsiro to wanda yana nuna maka yadda aka tsirar da waɗannan abubuwa a damuna ne zuwa har kai ma za a tsirar da kai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu ambatakum min al-ardi nabata Allah ya tsirar da ku yayi daga cikin ƙasa iri sosai kuka fito kamar yadda sauran tsirrai suka fito ثم يعيدكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya maishe ku fiha a cikin ƙasa ya mai da ku cikinta a binne ku kamar yadda ya fito da ku daga cikinta to wai ku rike ku mu ikiraja wannan yi dukun fiha yana nuna da wato lokacin da kuka mutu aka girne ku kenan shi ne yi dukun fiha ya mai da ku cikin ƙasar da kuka min haka laƙanakun wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra ya mai da ku cikin abinne wai ku rike ku mu ikiraja wannan kuma yana nuna tashin alkiyama kenan to yanda ya mai da ku cikin ta ya mai da tsire-tsire da bishiyoyi da karmani da sauran cikin ƙasa aka sake yin ruwan wata damuna suka tsira haka kai ma dan adam yanda aka tsirar da wayannan shuke-shuke kai ma da aka binne ka haka za a yi ruwa na ma'ul hayati a ranar tashin kiyama bayan an yi annafatul ula an yi annafatul saniya sai kai ma kowa ya yi ta fulfulowa kamar yadda makaranta a baya cewa mutane za su yi ta fitowa min al-ajdad zira'a su rinka fitowa da gaggawa daga cikin kaburburan su haka kuma da da da masu ke fitowa daga cikin ƙasa su babu bambanci tsakaninta da tsire-tsire don haka karka ma yi mutun cewa za a sake halittarka yadda ka ga masara ta bushe aka buge aka ɗebi kwayan aka yi abinci da shi sannan aka sake shuka wani a ƙasa ya sake fita wata shekara to yadda aka binne wani a ƙasan nan ya fito haka kai ma yadda aka binne ka haka za ta fito kuma yadda ka ga da masara ce an binne ka kuma ta sake fito da wata masara babu bambanci kuma irin jinsin wancan masara irin jinsin masara da za ta fito kenan an shuka haka kai ma in ka shiga ƙasa haka Allah ya sake dawo maka da halittar ka yadda ya dawo da mutum masara da halittar da ta zama masara kake ganin ta da idanunka saboda kar ma mutum ya mutu cewa ya mutu za a tace shi amma dan adam dai yana gardama ne saboda bai gani ba shi ko ganin ba zai masa alheri ba don lokacin da zai gani ba zai masa amfani ba lokacin nadama ne idan baka yi imani yanzu ba sai da ka mutu sannan aka tashe ka ka gani to kuma babu komawa balle ka gyara aiki na'am والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا sunan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayoyi ya yi amfani da matakai guda uku wato ta harshen annabi nuhu wajen kiran mutane zuwa ga yadda da samuwan Allah da bauta masa na farko an yi magana an ɗauko daga sama aka nuna yadda halittar sama yake cewa ba wanda ya isa wannan aiki sai Allah kuma shi dan adam kowa ya sallama ba wanda ya zama ya nufi cewa cikin sammai Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai ga irin tsarin da ya yi wa sammai don haka babu ma wanda ya isa ya musanta cewa Allah ne ya yi wannan ko ya ce ba Allah bane shi dai ba zai ce shi ya yi ba kuma an ce ya kawo wanda ya yi ba zai iya kawowa ba don haka ya tabbata Allah ne sannan Allah subhanahu wata'ala ya zo yana mana bayani akan yanayin dan adam wanda suke tsakiya kenan kan doron ƙasa da sauran halittu gabaki daya cewa Allah babu su ya samar da su ya tsirar da su ya halitta su daga ƙasa ya halitta kakanmu annabi Adamu daga ƙasa kuma hakan kuma daga baya mu ma aka yi ta fitar da halittar mu daga jikin abu daga jikin iyayenmu kuma da abubuwan da muke ci to bayan an gama wannan shine aka dawo kuma kan maganan ƙasa kuma cikinta da abin da ta kunsa da irin yanayin halittanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu Allah ja'alla kuma al-arda shi ya sanya muku ƙasa bisa dan ta zama shimfiɗa wato ya sanya ta mai faɗi mai yalwa bai sanya ta kaman wato abu mai santsi abu mai tabo-tabo wanda in kana tafiya za ta rinka nutsewa da kai ba damun kai gidanka a kanta ba sai ya busar da ita ya sa ta mai tudu wanda za ta iya ɗaukan ka mai taushi taushin takawa ba kamar dutse ba wanda kullum kana tafiya kana jin yana cutar da kai sai ya yi ta da ɗan gari-gari duk wannan ya yi ta don ɗan adam ya mori wato halitta ya ji daɗin zama a kanta to Allah subhanahu wata'ala shi yayi wannan kuma da ya sanya ta bisadan ya ce li tasluku minha subulan fijaja don ku rinka tafiya cikin tafarku wato ku rinka kikketa cikin kikketa cikin tafarkun ta kuna tafiya ku yi nan ku yi nan ku yi nan ku yi nan yanda kuke so shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi ta a matsayin shimfiɗa wato bayan da zaka rinka in kana ta tashi ya zama kamar zaka ji zaka faɗi ba a'a za ka yi tafiya samfal a kanta magana na cewa ƙasa dunkulalliya ne ko kuma ƙasa shimfiɗaɗɗiya ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙasa a shimfiɗe take kuma baya wannan baya musanta ƙasa ta zamanto da sifan wato ƙwallo take saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal arda ba'da zalika dahaha a wani wuri ce kasa bayan haka ya wato ya kwaba ta ya dunkula ta ya karfafa jikinta ta haɗu da juna don haka kasa bisadu ne kasa kuma madahuwatu ne shi qur'ani ya zo da wannan tsari ne saboda shi qur'ani ba shi Allah ya ce yayi qur'ani ya kawo alqur'ani ne wanda yake a matsayin aika na ƙarshe wanda har zuwa tashin alkiyama shi wannan littafin shi ne littafin da za a yi ta amfani da shi to idan ilimin da yake cikin qur'ani bai zo da sifofi wanda za su sa wato duk zamanin da aka zo duk zamanin da ya zo ya riske wannan alqur'ani ya zama ilimin da ke cikin Qur'ani ya dace da shi ba to da za a samu matsala masu masu sukan alqur'ani za su dawo su samu daman suka yanzu ma yaya balle inda Allah subhanahu wata'ala ya ce yayi ƙasa ne mai dungu guda hudu kamar shimfiɗan taburma to lallai dan adam in an ce ƙasa mai dungu shimfiɗa ne eh shimfiɗa ne duk inda ka je a kan ƙasa ka tsaya ka dubi ƙasa za ka ganta ta tafi tambal a duk bangaren duniya wanda ke kudancin duniya gabacin duniya arewacin duniya yammacin duniya duk zai je inda duk ya tsaya ya kalli ƙasa zai ganta tambal in ya duba bayansa kuma zai ga tambal in ya duba damansa zai ga tambal in ya duba hagunsa zai ga tambal to da Allah ya ce ba da Allah yana nufin yayi ƙasa ne shimfiɗa kamar na taburma wato ko kwana ce ko shimfiɗa irin na triangle ko shimfiɗa irin na rectangle wato mai tsawo mai kusurwa hudu ko triangle mai tsawo mai kusurwa uku ko square mai tsawo kusurwa hudu to dole ne an tafi ana tafiya a ban kasa za a je dungun dole za a nemi ganin ina dungun dama yake ina dungun hagu yake ina dungun kudu yake ina dungun arewa yake in an je in ba a samu haka ba to kaga qur'ani kenan sai a ce a cikin sa akwai bayanin da bai dace da kaunu ba to amma da Allah ya ce bisa'a duk inda ka zaga a duniya in ka je gabas maso maso kudu ba za ka ba za ka ga wani dungu ba za ka ga wurin allau yake gaba da baya kudu da arewa dama da yamma in ka je maso in ka je gabas maso arewa ma haka za ka gani sai gaba ta ƙare ba ƙasar duniyar in ka je gabas in ka je wato yamma maso arewa ma haka za ka gani in ka je yamma maso kudu ma haka za ka gani don haka wannan ke nuna maka ƙasan mai faɗin ne shimfiɗa take amma kuma a kewaye take na haka shine mahaɗin maganganun masu kimiyya da mahaɗin abin da alƙur'ani ya ce wallahu ja'ala kuma al-arda bisaqa Allah ya sa muku ƙasa a matsayin shimfiɗa amma ba Allah ya ce maka ƙasan a shimfiɗa take kawai in ta tafiya babu biya ta bane a na'am litasluku fiha min hasbulan kijaja dan ku shiga tafarku waɗanda suke masu yalwa a cikin ta ku yi tafiya abun ku babu wani takurawa na'am قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده مال وولد إلا خسارا قال نوح annabi Nuhu ya ce rabbi ya ubangiji innahum asauni wayannan mutane sun saba mu duk abin da na gaya musu ba su karba na yi wa'azi kamar da makaranta can baya jiya cewa da autuhum jihara ثم إني أعلنت لهم واسررت لهم اسرارا وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا har zuwa nan to shi ne ma'anan wato ya yi wannan aikin gaba ɗaya amma sun saba masa sun kin imani da shi wa makaru sun kulla min makirci makaran kubbara Na'am, makirci wanda ke gaba nan wa makaru makaran kubbara wa makaru sun mun makirci shugabanninsu sun haɗa mun kaidi makaran kubbaran makirci wanda yake mai girma wato saboda tafhiman lisha'alin makari ba a ce makaran kabiran ba kuma tamasiyan ma usulubin qur'an don ana sigar da ake amfani da ita irin ta kubbara din ne don haka a ce wa makaru makaran kabira usulubin qur'ani zai karya a nan a yanda ake karatu don haka sai aka ce wa makaru makaran kubbara amma duka ma'anarsa ɗaya ne da kabir amma yana nuna gaya shi wannan shi kubbara yana nuna gaya fil izani makircin ya kai makirci to a menene makircin da suka masa batanci shine makaran kubbara sai ya zamanto malamai sun ce annabi nuhu shine kadai yayi shekara dubu da hamsin wasu suka ce ma dubu da ɗari biyar ne yayi to amma an ce al'ummarsa ba wai shekarunsu kamar nasa ba ne al'ummarsa shekarunsu ɗaruruwa wasu na yin kamar ɗari uku su tsufa su mutu wasu su yi ɗari biyu su tsufa su mutu haka dai shekarun su yake ba wai su suna da shekaru ne kamar shekarun annabi nuhu ba to idan mutum ya girma ya hayyafa ya tsufa sai ya ɗauko ɗansa sai zo ya nuna masa annabi nuhu ce kaga wannan tsoho haka ma muka same shi ko shi da surutu da maganganu marasa kan gado karka yadda ka bi shi karka yadda ka saurare shi ni ma babana haka yi mun ina yaro haka muka same shi ma babana tun ina yaro haka ya nuna mun shi kuma yanzu ni ma gashi an na tsufa za mu bar shi don haka abin da yake gaya maka duka kar ka karba to sai yaro ya tashi yana kin annabi nuhu har ya tsufa har ya kusan mutuwa shi ma yaron sai ya ɗauko yayaransa ya zo nuna musu annabi nuhu kun ga wannan tsoho kakana ma aka yi same shi babana ma aka yi same shi duk sun gaya mana halayensa karka yadda ka saurare shi karka yi karka yi imani da abin da ke faɗa bai yawo da hankalinka daga ya fara maka magana ka gudu to shine makircin da suka masa kowane bawan Allah na gari sai ya samu irin wannan musamman annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya fara kiran mutanensa zuwa ga imani abin ya tayar musu da hankali ya ce guma kansu ba su da amfani ba abun bauta ba ne ya ce ba sa da ɗabi'a mai kyau ɗauki ɗabi'a na mutunci na mutunta ɗan adam mutunta mace ba ma kowa haƙƙinsa manyan da suke su suke ci a ƙarƙashin wannan zalunci da duk wani tsafi da wani bautan wani Allah da ake yi akwai waɗanda su ne suke moran abun yan ce dodo ya ce a kawo akuya guda biyu za a yi ma yaron ka kaciya to dodo dai ba dodon nan dai baya cin akuya yawwa akwai wanda dai yayi dodo ya buya a karkashin dodo yana cin awakin mutane to haka to su manyan to sai suka hankalin su ya tashi na daya jagoranci suna ganin za su yi asarar jagorancin su na biyu dan abun duniya da suke samu in mutane sun waye ba za su ba su ba na uku fahimtar cewa su din nan ashe ba san komai ba ba san gaskiya suke ba to su ma haka mutanen maka suka yi da aka zo annabi ya fara kira sallallahu alaihi wasallam to da suka ga hankalin su ya tashi da za a zo aikin haji sai suka zauna suka yi mishi to yanzu ga Muhammad ya bullo ga alhajai suna zuwa daga wurare daban-daban to ya me zai yi zamu yi idan alhazan nan suka zo kun san Muhammadu da zakin baki gashi bakinsa kamar sihiri yana faɗan magana in mutum ya ji kawai sai ya bi shi to yaya za mu yi sai aka ce yanzu abin da ya kawai aka fata dake kafa kwamiti za kafa kwamiti kwamiti na awaya ne irin na harna a rinka a duk bakin hanyar shigowa makka kan hanya inda al'adar suke biyowa to a je bakin wannan hanya a rinka kira a rinka gaya wa wato mutanen da suka zo aikin haji an yi bakon mutum mai wani irin hali ga yadda yake ga yadda yake haka kuwa suka yi suka tuttura delegate ɗinsu sai ka zo yawwa barka da zuwa barka da zuwa alhaji ka zo maka domin ibada barka da kun san dai mu ne masu hidimar dakin Allah mu ne tuntuni shekara da shekaru muke tafiyar da al'amura kamar yadda ya kamata yau maka ta canza ba yadda ka santa take ba wani mutum ya fito sunansa muhammad mai zaƙin baki in ya faɗi magana yadda ka san sihiri daga ya faɗa sai ka harbu da maganarsa don haka idan zai maka magana kar ka saurare shi ka gudu ka ƙidinsa kar ka yadda ka ji in ka ji ba za ka ji shi kana ganin sa kawai ka gudu kar ka sau kar ka yadda ya ba ya yi magana ka saurara mun gaya masa sai ce to insha Allah to shi ke ba damuwa shi ke ba damuwa kowanne su gaya masa su kuma ana zuwa maka dama tun da hajjin ba wai asalin ibada ce wanda aka san kan gadarta ba tun da ta da kanni tun zamanin annabi ran aka gada kuma ta zo ta zama wani abu a rikice dukkan wanda ya zo maka to yana son ya koma da labarai mu ma musulmin yaya yanzu ka dawo daga maka za a kewaye ka kai ta ba da labarai na abubuwa da ta gani masu ban mamaki to sai mutum ya ce a to yanzu wani mutum dama da cin abin da ga masa boka ne masjirci ne mawaƙi ne wanda irin mutum ne boka ga sihiri ga waka kuma in zo maka kuma in koma garin mu a tambaye ni ina labarin mutumin nan in ce ban gan shi ba ko ban je gurinsa ba ai mutanen garin ma za su sani wawa ne ba za su aikin hajji na na banza na wofi ne dan ke saurare ta ma ba zan karɓi abin da ya faɗa ba tun da dai an riga an gaya min maganar suka mun sihiri ne wani ma ce in sihiri ne ai mu ne mun ke sihiri bai kai mu sihiri ba za mu ji mu ne ina shi ne mutu ya fi namu ko namu ne isra'i to zai zama dama mahantadinka makiyinka shi ne wani lokaci yake jawo maka jama'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hasada hasada shi yasa ma Hausa suke ce hasada ga mai rabo taki ba a san da kai ba sai su ce ai mutumin da kaza kaza kaza wai zai batanci garin batanci sai mutane kuma su san da akwai kai din sai su nemi ganin ka ko su nemi jin ka sai su ji abin da yake waɗannan aje ai ƙarya ne ba daidai ba ne sai su sai su ji to haka kuwa aka yi sai mutane su zo su a su ji su ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce a wannan ai gaskiya ne wannan ai kaza kaza kaza wasu dama talakawa ne ha hari ba an an ganar da mu dama aje mutane nan cutar mu suke yi yaudaran mu suke yi to shi yasa dukan wani maki gaskiya baya son mutum mai awaya wanda zai zai ba mutane zai ba mutane awaya ne sai waya da kan mutane shi yasa ma ko yanzu kungiyoyin ƙarya da aka ba da sunan kungiyoyin addini sai ka ga suna takura saboda suna ba su son a saurari bayanan malamai ba su yi malaman batanci ba su son a saurari bayanan malamai na gaskiya saboda an saurara za a karba sun ce a'a wannan falsafa ne yawo da hankali ne shi kuma mutum yana jin ga ayoyin ana gaya masa su kuma sun koya waɗannan ayoyin sun ki fito da su ko kuma ga hadisai sun ki fito da waɗannan hadisan to don haka da haka ne jama'a sai suka yi ta gangarowa suka yi ta bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya samu a mutanen Madina suka zo suka saurare shi daga nan ma ya samu mafaka mutanen Madina suka yarda da shi to wayannan su ma abin da suke gudu shine suke wannan makircin kowa ya an masa wannan makircin amma makirci Allah subhanahu wata'ala ya ce duk wanda yake makirci shi kuma zai masa makirci Allah subhanahu wa ta'ala maki wato Allah zai masa sakamakon makircin da zai koma kansa ne wani malami wani mawaƙi ya isbir ala kaidin hasudi fa inna sabaraka qatilu annaru ta'kulu nafsaha in lam tajid ma ta'kulu kai hakuri bisa ma bisa makircin ne masa hasada hakurin ka zai kake masa shi wuta ta tanci kanta ne in bata samu abin da za ta ci ba saboda haka musulmi mai koyi da abin da annabawa suka yi koyi da shi na hakuri bisa hanyar bin Allah idan kana kira zuwa ga hanyar Allah ba maka ma kirki ba to ba kira bane da gaskiya in ba a zage ka ba ba kira bane da gaskiya in ba a gaya maka to annabawa annabin Allah kamar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah an ce masa ya ayyuhan nabiyyu zil alayhi zikru innaka lamajnun kana ce iyaka kenan a maka takakkiya a zo gaba da gaba a ce maka kai mahaukaci ne har Allah subhanahu wata'ala ya mai da martani wa kafirai ta hanyar gaya musu kalmomin da ba a taɓa jin Allah subhanahu wata'ala faɗi kalmomi ma wani mutum irin wa'annan kalmomin ba nun wal qalam wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim kaga asalin amsan ma an da jini mata rabbika bi majnun din nan shine yasa Allah subhanahu wataala ya kawo wannan magana karshe Allah ya ce wala tuqi kullu kullu kullu wala tuqi wala tuqi kullu halatin mahin hammadin masha'in dinim manna'in sabi mutadin asin utullin ma da zalika dan saboda haka ni a irin nawa fahimta idan mutum ya zamanto ya tsantsanta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi sahabban manzon Allah ya zagi waliyan Allah ya zagi manyan manyan malaman kirki to ni ne zage ni ba ma ya cuce ni ni in mutum har zai zama to wai mutum yana jin haushi na dan na mai da martani dan ya zagi ya zubar da darajar manzon Allah ya zubar da ya zagi sahabban manzon Allah ya zagi waliyan Allah wai bai zage ni ba sai ya yarda ni to Allah ya isa dan ina in dai har za ka zubar da darajar manzon Allah ka zagi sahabban manzon Allah ka zagi waliyan Allah to ni ka zage ni shi ne alheri a wuri na sai in gode masa ni wanda ya zage ni shi ya burge ni amma in baka zage ni ni ka cuce ni ya za a yi ka zage wa'annan ni kuma ka bar ni a matsayin wa saboda haka duk wanda ya ji wai ana zagin wani malami ko babana ka zaga ko wane ne ka zaga ni na gode maka tun da dai sahabbai ma ba su tsira ba shi ma manzon Allah bai tsira ba waliyan Allah ba su tsira ba to ai mun gode ka sa mu a layi ne dama mu ne ɗan autan waɗannan to mu ka sa mu a layi ne Allah ya saka maka da alheri irin alherin da ya dace da mizajin annabi mizajin sabon Allah mizajin sabon manzon Allah mizajin waliyan Allah irin abin da Allah yake ma wanda ya zagi annabi ya zagi sabon manzon Allah ya zagi ko ya ya kaskanta darajar manzon Allah ko ya zagi wajen Allah Allah ya maka shi ne sakamakon ka gudumawanka saboda haka mutane kar su masu kira zuwa ga Allah masu wayar da kan mutane kar su ji zafi dan an zage su ko an zage iyayensu a'a an ƙara musu tanki ne mai kyau domin an ce kai ma rukunin masu bin annabawan Allah ne da wajen Allah وقالوا لا تذرن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا
وقد عدلوا وقد عدلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا نعم وقالوا sai suka ce wa bayanansu da ‘ya'yansu da zuriyoyinsu da suke hure musu kunne suka ce la ta zaru na waddan kar ku bar waddu wani irin gunki ne wanda suke bauta a zamanin annabi Nuhu wanda aka sassaƙa shi a cikin sifan ɗan adam suka ce karka farku bar wajhu wala suwa wala suwa'an karku bar suwa'u shi ma nau'i ne na gunki wala ya huta karku bar ya hutu wa ya huka karku bar ya huku wa nasra karku bar nasar wa'annan su ne gumaka guda biyar da suke bauta an ce asalin wa'annan gumaka wanda wato suke bauta a zamanin annabi nuhu da zamanin jahiliya wato an ce wa'annan sunaye ‘ya'yayen annabi adamu ne wanda ya haifa masu kwanjini amma duka sai suka mutu suka rasu da suka rasu sai iblis ya zo a turan ɗan adam ya samu jikokin annabi adamu da ‘yan uwan waɗannan da suka rasu suna cikin baƙin ciki na ta'aziyya na rashin waɗannan iyaye nasu da ‘yan uwa nasu sai ya ce musu amma in kun so ni zan rinka zan muku wani abu da zai rage muku wannan damuwa da baƙin ciki na ‘yan uwanku da kuka rasa sai suka ce menene sai ya ce musamman ya samu an ce waɗanda ya fara samun su ne iyaye mata sai ya ce mu sassaƙa musu mu sassaƙa hotuna mu yi mutum mutumi mu sassaƙa irin kalar ku kowanne a sassaƙa tunda mun san turan su mu sassaƙa tun kafin a mance da yadda suke a yi irin su a fitar da zatin su a yi mu a ajiye su kullum mutum ya zo wucewa sai ya dan sai suna su shi abin da yake musu su kenan sai da ba Allah dama ya riga ya ga wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ko la hatta bi kamma zuriyatahu illa qalila kuma ya ce la atiyanu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin to wannan duk da cikin dabarun sa na halakar da yadda zai halakar da ƴaƴan annabi Adam ke to shi kenan sai kuwa suka amince ya sassaka to wai sunayen sun dama a cikin ƴaƴayen akwai waddu akwai suwa'u akwai yaguza akwai yahuda akwai nasara to sai suka yi kowa daidai da irin turan jikinsa da sifarsa kowa ya zo ya gansu sai ya tuna dan uwansa ko kuma ya tuna babbanninsa ko babansa to wannan shine asalin yin gumarka amma shi ma lokacin da ya mutu da yake ya san musulmi ne masu addini addinin annabi adamu ko da wasa bai taɓa gaya musu cewa a bauta ma waɗannan ba a'a matsayin abin tunawa ne kawai mutum mutumi ne na tunawa da ɗan uwa to ana son haka iyayen sai suka rabu suka bar waɗannan gumaka sai a zago a gansu a ce ga su babbanin muwa ne wacce da tuwa'u da ya gudu ana haka ana haka har lokaci ya nisa sai zama ana kai musu 'yan kyauta a je a zuba a wurin su akwai wanda kuma suke kulawa da su sadana kenan masu kulawa da gunki su ne masu shashiyare su masu shashiyar ba musu mai masu sanye ne sai a je a kai musu dan kyauta a ce an kai wa masu gyaran gumar ta kyauta ba wai rubutun an kai ba to ana nan ana nan ƴaƴayen suna ganin ana haka daga baya suka zo sai su saka a jirgin gunki da sai suna neman albarkan gunki albarkan kakansu wanda shi ne wannan to har abu ya nisa sai ya zamanto sun koma kuma su ne alloli ma su ake zuwa ana faɗi ana gaishe shi ne kamar wannan wato sananne ne kuma malaman tafsiri sun kawo shi a wurare da dama shehu radiyallahu anhu yana daga cikin wanda ya yi wannan bayanin balle wasu makiya ɗariƙa masu musu sharri suke nuna cewa ayan ɗariƙa sun yadda da bautan iyaye sun yadda da bautan shehunne wannan sharri ne kuma Allah ne mai hukunci a ranar kiyama kowane bawan Allah sai ya samu masu batanci a gare shi shehu ya kawo wannan dalla-dalla a cikin tafsirinsa ya ce ai su laraba da suka bauta wa gumaka kada ka ɗauka wai suna da duhun kai yadda har za ta ɗauki wai wannan gunki kuban ko lata ko manata ko uzza wai wa'annan wai su suke ciyar da su suna shayar da su su ma ce maka suka yi ma na abu duhu mu illa ni yuqarribu gona ila Allah yusa su ba su suke abun ba amma su ne wakilan mu a wurin Allah don haka suka rinka bautan su yace a duk mai hankali kullu insanin aqil dukkan mutum mai hankali ya alama anna hijar anna hijar annaha hijaratun masnu'a ya san kuma sannan duwatsu ne da aka sassaka au hashabatan manhuta ko itace ne da aka sassaka la yumkinu an takuna hiya ilahal alamin wannan zancen shehu ne radiyallahu anhu ba yiwuwa waɗannan abubuwa su zama su ne ubangiji da halittai la yablughu min al-hamaqa hadha al-mablagh yace larabawa wautar su bai kai wannan matsayin wautan wai ita ce wai waɗannan ne ilahul alamin ba ba su san kuma ba haka suka ɗauka ba Allah ma bai ce haka suka ɗauka ba ya ce sun ɗauke su wasila ne to kuma inda jahilci yake shigowa ke wasa'il da wasila son zuciya da jahilci ya shigo ake rigima akan wanda aka mayar da shi wasila ko ake tawassuli ake rikita hankalin jahili amma da ilimi ya sani nan za ku fahimci cewa da gamshe sa son karanto bayanan shehu daga rubutunsa daga bakinsa don ka san cewa yan dariƙa su ne suka fi kowa sanin sharrin gunki da kyaman gunki ba yadda wasu makiyansu suke musu sharri ba yace ba su kai ba su kai wannan mabulaji na wauta ba kanu ya atajiduna anna Allah huwa khaliqul khalaiq har larabawan masa da annabi ya same su kamuran nan na jahiliya sun kasance suna kudurcewa cewa Allah shi ne mahalicin da ya halicci dukkan halittu suka tambaye shi yasa ma Allah ke cewa ai Allah ma ya faɗa wannan mutum yana faɗa abin da Allah ya faɗa ne wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah aw an ce maka huban ko lata ko uzza ba inda likitin yake kawai za mu za mu za mu gani a ƙarshe inda likitin su yake an gane wal mala'ikatu muqarrabuna ilayhi shi yace sun yadda mala'iku su abin kusantawan Allah ne su ne suke iya saduwa da Allah su mala'iku amma kuma ne suka ce wan nujumu muqarrabatun ila al mala'ika su ko mala'iku ba su da damar su zo kusa da mu taurari su ne suke kusa da mala'iku don haka wasu suke bautan taurari saboda su ma hanya ne na zuwa ga mala'iku mala'iku hanya ne na zuwa ga Allah to sai aka samu bautar iri iri akwai masu bautar Allah shi kadai su ne mu'minai akwai waɗanda suke bautar mala'iku tare da Allah kaga sun zama mushrikai kenan ashraku bainal lahi wa bainal malaikati suka ce banatul lahi ne ma'udu billah akwai wanda suka ce wai wane mu da bautar mala'ika ai mala'ika ai mana girma wai sun ce wane mu da bautar Allah Allah ya mana girma bari ne bauta wakilan da mala'iku wasu da ce wai wane ne wasu kuma da suka zo ce wai wane mu da bautar mala'iku sun mana girma bari mu bauta wa wakilan mala'iku su ne saurari وإذا سمعوا الآلهة على هيئة النجوم أو سموه سمو بتلك النجوم يعتقدون أن سيقع اتصال بين السنن والنجم don haka sai su zo suna yin gumaka da sunan wa'annan taurari irin taurarin da suke bauta sai a yi gunki sai a bashi sunan tauraro ko a yi gunki a bashi sunan wani kila mala'ika ko a yi gunci a bashi sunan wani annabi ko a yi gunci a bashi sunan wani zaɓaɓɓen bawan Allah an gane ya aka ce nuna suna gudun da an sai kawo ittisalin bainar sanin wannan akwai communication tsakanin wannan gunkin da wancan tauraro ɗin shi tun da an yi wannan gunkin a turan wancan tauraro to yanzu wancan tauraro ya san da wakilinsa a ƙasa wanda aka yi sassaka jiki irin nasa yana wakiltarsa don haka in an zo wajen wannan tauraron shi wajen wannan gunkin shi zai aikanta sako wa tauraro tauraro zai aika wa sako wa mala'ikansa mala'ika zai aika da sako wa Allah wa ya take nuna annal kawkaba yanzu bin najmi sai ma ya kai da suna gudun sun cewa shi wannan tauraron in ya zo hancinsa yakan sauka cikin gunkinsa da aka masa wato kenan ya sa sinka ya sa sinka ɗinsa a cikin a cikin wannan gunki don haka ko ya sa memorinsa a cikin wannan gunki don haka duk abin da aka yi shi ke nan yana samun information ai da shi ake yi ba da wannan gunkin ake yi ba wasu ba'adul auqati a sashen lokacin yumkinu annal malaka yanzu da bistanani yakan ma yiwu mala'ikan ya wuto da kansa ya wuce tauraron ma tunda ya san tauraron da yake jin sa ko yake bautan sa a cikin gunkin yake to sai mala'ikan ma da kansa ya zo ya shiga cikin wannan gunki haka ne su ma hausawa aka ce musu tsaniya da kuka su ne abun bauta masu bautan tsungurgura masu bautan ɗan tsaniya masu bautan baba na kogo na kogon kuka ta fi kenan wani ƙato matsaryaci sai a sassaka kogon kuka a yi kukan nan fenti a mata wani faramiya a zuba mata wasu abubuwa masu ban tsoro wasu tsayoyi wasu tarmakatan tsumma a hugu da ramin kuka shi kenan ƙaton matsaryacin shi wanda yake son a bauta wa kuka sai zo cikin kukan ma gaba daya kaga shi ne aljanin kenan da ma zuwa kawa aljanu ku tafi tsoro sai mota sai zo cikin kukan shi kai na ka ga kawo mun kaza ka kawo kaza shi ke ce to sai a tsorata ai kukan wanda ta yi magana ko tsariyar wuri kaza ta yi magana ko kaza kaza alali wani mutaki ne a tsaye a cikin ta to shi ma guncin sai ya zama haka sai aka samu mutane za ana ganin akwai akwai masu wayo da ba za su yarda ba don haka sai a shiga cikin wannan gunkin shi asalin sadana sai ya yi magana sai a ce ai wulata ta yi magana ko uzza ta yi magana ko manata ta yi magana a ce ai mala'ikan ta ne ya sauko rana kaza zai zo ya yi jawabi to har an kai ga kuma yadda ma mutum din cikin sir da kansa ko shi dodo zai ke duk ayoyi ya dauko tsumajiyoyi ya dauko menene ya yi fuska wani iri a sassa wasu sun a wasu sun tsiyare su menene a yi masa wani gudu da kido irin ƙato ya yi tare dan ka san cewa wannan ba irin mutum bane ya rinka gudu kana ganin ƙato na gudu na zagayawa cikin bukka da ya kewaye jikinsa da bukka amma ana ta aika jinan arjinan ya zo Allah ne a wuzu billah to wannan yana daga cikin sharrorin da ke sanya shirya wa ɗan adam to wato wani lokaci ma har mala'ikan yana sauka wa fi ba'd al-awqati shehu yace a wani lokaci a cikin nuna suna suna kudurta annan laha mujassamu Allah ma na da jiki kamar da wasu suke kokarin su mai da mutane da wuri sai zama Allah wani mutum ne kawai a ubu da wallahi haka za su ga abun abun mamaki mutum ne kawai ya je can ya zauna da jikinsa da kafarsa